بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam 1442 kuma yau 29 ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darasi na musamman na daura a cikin littafin 30 sababan lissa'ada na babban malami a shaikhu doktor عايد بن عبد الله القرني حفظه الله تعالى أولا مسلاتي مسجد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه wannan zai zama majalisunmu na biyu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi a jiya mun yi shimfiɗa sannan kuma mun faɗi sababin farko littafi ne da ke bayani akan yaya za a yi mutum ya saman makansa rayuwa mai daɗi sababba guda talatin waɗanda idan mutum ya bi su da izinin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa rayuwarsa ta sauƙi ya ji daɗi a duniya kuma da izinin Allah ya ji daɗi a lahira mun ji sababin farko shine tafakkar washkur kullum ka riƙa kallon ni'imomin da Allah ya maka kana tunani game da su kuma ka gode ma Allah kar ka sake ka rena abin da Allah ya ma kar ka ga cewa Allah ya ba wani fiye da abin da ya baka kakka kallon wanda ya fi ka a rayuwar duniya inda aka ce ka duba wanda ya fi ka shine a bauta duk abin da ya zama neman kusanci ne ga Allah to wannan ana son ka kalli wanda ya fi ka kaka kalli na ƙasa da kai amma samu na duniya to ka kalli na ƙasa da kai shi zai sa ka gode ma Allah as-sababu thani sababi na biyu ma madafat da abin da ya shuɗe ya shuɗe da abin da ya wuce ya shuɗe ba za ka da da shi ba sau da ka kakka damu kanka da abin da ya faru jiya ka shagalta da yau ɗinka tazakkurul mazi wa tafa'ulu ma'ahu wasu ihdaruhu wal huznu li ma'asihi humqun wa junu tazakkurul mazi tuna abin da ya shuɗe a baya wa tafa'ulu ma'ahu da kuma damuwa a cikin zuciyarka game da abin da ya riga ya shuɗe a baya shine tafa'ul in ka sa masa hamza sai ya zama fata na gari fata arashi in ka sa masa ainun at-tafa'ul shine ka zauna kana ta matsa ma zuciyarka kana aikatar da ita akan abin da ya riga ya shuɗe wasihdaruhu da kuma neman sai ka dawo da abin da ya riga ya shuɗe a baya wal huznu li ma'asihi sannan da shiga bakin ciki game da abubuwan da suka faru a baya na damuwa su ne alma'asi ba alma'asi ba da da'ainun da sadin alma'asi min al'asa wa ƙala ya asafa ala yusuf to kaga al'asa ba al'asaf ba da akwai al'asaf akwai al'asa duk su ne dai damuwa to al'asa mai hikima ya ce walamma da'autu sabra ba'daka wal asa ajaba al'asa tsawan walam yujibi sabon wani da ɗansa ya mutu kaga ya ce ma da autu sabara ba daka wal'asa kaga al'asa bakin ciki to alma'asi ababen bakin ciki da damuwa waɗanda suka faru a baya tsayawa kana ta damuwa game da su wallahi humukun wa junu wawanci ne kuma hauka ne domin ba zai dawo ba wani abu ya faru can a baya ka zauna kai ta tuno shi kana damuwa shi yasa musulunci ya hana mu alma'atim zama a ce gashi za a tuno da wani abu na damuwa na bakin ciki shi yasa musulunci bai yadda da wannan ba a ce ga wata shekara za a tuno mutuwar wani ba wannan a musulunci abin da ya riga ya wuce ya wuce shi ke wa qatlul lil iradati sannan kuma kana kashe nufin kai in kana da irin wannan ba za ka zama kana da wani nufi mai kyau ba wa tabdidul lil hayati al hadirati sannan kuma kana raga-raga da rayuwarka wadda kake ciki ne domin alal akalla abinda zai faru da kai shine olsa olsa hawan jini domin waɗannan suka rike ka me za ka iya yi shi mai hikima yana cewa ma maza fata wal mu'ammalu ghaibun ma maza fata abinda ya riga ya wuce ya wuce wal mu'ammalu ghaibun abinda kuma kake tsammanin zai zo maka gaba gaibu ne amma wanda kake ciki shine naka yau dinka ita ce taka amma gobe baka san me zai faru ba abinda ya faru jiya kuma ya wuce baka isa ka dawo da shi ba inna milaff al-madi lalle fayil shine milaff na al-madi na abin da ya riga ya shude a baya inda al-uqala'i a wurin masu hankali yutwa wa la yuhwa nan nade shi ake yi ba a budewa a ce sai an karanto abin da ya riga ya wuce shikenan ka bashi ya wuce yughlaqu alayhi abadan fi zanzanatin nisyan yughlaqu alayhi kulle wannan fayil din ake na abin da ya riga ya gabata fi zanzanatin nisyan a sa shi a cikin kurkuku na mantuwa duk abin da ya riga ya wuce kai ka dauke shi ka je ka jefa shi a cikin mantuwa ka manta shi shike a ci gaba da sabuwar rayuwa yuqayyadu bi hibalin qawiyyatin ana daddaure shi da igiyoyi ne waɗanda suke masu ƙarfi fi sijnil ihmal a a kurkukun watsi a yi watsi da shi fala yi kuradu abadan ba ya kamata a yi ta fitowa da shi har abada ya riga ya shuɗe ba zai dawo ba in ka zauna kana tunanin abin da ya faru a baya wallahi ba zai dawo ba sai dai zuciyarka ta zafi kunci ya kama ka walsa ta kama ka hawan jini ya hauka wa yuwassadu alaihi fala fala fala fala turannu ko fala yarannu sannan kuma a je a ɓoye shi a kukkulle shi da ƙofofi ka a bashi ya riƙa ganin haske li'annahu madawantaha li'annahu madawantaha domin ya riga ya shuɗe kuma ya ƙare to zaka dawo da shi in ka sa ma kanka wannan to zai baka rayuwa mai daɗi abin da ya riga ya wuce ya wuce ba zan iya dawowa da shi ba Allah ne ya tsara shi shikenan ka yi rayuwarka ta yau lal huznu yu'iduhu damuwar da zaka yi ba za ta dawo da shi ba lal hammu yuslihuhu bakin ciki ba zai gyara abin da ya riga ya shuɗe ba lal ghammu yusahhihuhu sannan kuma kunci da zaka sa kanka a ciki ba zai inganta rayuwar abin da ya riga ya wuce ba lal qadru yuhyihi sannan kuma bakin ciki da damuwar da zaka shiga a cikin zuciyarka ba zai raya abin da ya riga ya shuɗe a baya ba li'annahu adamun domin ya zama rashi ba naka bane yanzu la ta'ish fi kabusil madi kakka sake ka ce zaka rika rayuwa a cikin kwali na abin da ya riga ya gabata a baya wa tahta mazillatil fa'iti kuma ka rika rayuwa a karkashin lema ta abin da ya shude maka ya kubuce maka baka same shi ba an kiznab saka min shabhil madi saboda haka ka tsamo kanka daga fatalwa ta almazi abin da ya riga ya gabata fatalwa ce ana ganin fatalwa? hmm? yi kenan so da aka ya riga ya zama fatalwa ka kyale shi abin da ba shi ne shi kenan ka kalli rayuwarka da kake ciki yanzu a turidu an ta ruddan nahara ila masabbihi yanzu so kake yi ka mai da kogi bayan ya cika ila masabbihi daga inda ya kwararo ruwan sama an yi ruwan sama wani kogi ya cika sai ka ce kai so kake sai ka ɗauke wannan kogin na Allah ka mai da shi girgije zai yiwu kaga ba zai yi to haka abin da ya riga ya faru jiya shekaran jiya waccan shekaran jiya waccan waccan shekaran jiya satin da ya wuce watan da ya wuce shekarar da ta shuɗe kakka damu kanka game da wannan ya riga ya shuɗe ba za ka taɓa dawowa da shi ba washamsa ila matla'iha sannan rana ta riga ta faɗi ta koma yamma kana jin kana da ikon da zaka dawo da ita gabas inda ta fito ba zai yiwu ba watifla ila batni ummihi an haifa maka da sai kace sai ka mai da shi cikin uwarshi zai yiwu kun ga duk waɗannan misalai ne wallabana ila sadi sannan zaka iya mai da nono madara zuwa ga uwa zuwa ga zuwa ga nono eh zaka iya mai da shi zaka iya mai da nono zuwa ga mama an tatso nono sai ka ce to zaka mai da shi ka kama kan mama na tinkiya ko na saniya sai ka ce zaka mai da shi a yunkin ba zai iya yiwuwa ba waddam'ata ila al'ayn sannan hawaye ya zuba daga ido zaka iya mai da hawaye ido innaka innaka innaka bi tafa'ulika ma'al madi wallahi tintintini da kake yi game da abin da ya faru a baya wa qalaqika minhu da tsoron da kake ji ma abin da ya riga ya faru a baya wa ihtiraqika bi narihi da yadda kake konuwa da wutar abin da ya riga ya gabata a baya wantirahika ala atabihi da kuma yadda kake zuwa ka jefar da kanka a bakin kofarsa wad'an ma'sawiyan rahiban mukhifan mufzi'an wannan ya zama maka wani irin yanayi ma'sawiyan na sa kanka a cikin bakin ciki rahiban wanda ya zama na tsoro mukhifan mai tsoratar da kai mufzi'an kuma wanda zai rika sa maka razai in kana da razani a rayuwa me zaka iya tsinanawa kana da firgici kana da tsoro a rayuwa ba abin da za ka iya yi so da haka kakka damu da abin da ya riga ya gabata Allah haka ya kaddara shi kuma baka isa ka dawo da shi ba alqira'atu fi daftaril madi daya'un lil hadir alqira'atu fi daftaril madi ka dauko littafi na abin da ya riga ya gabata a baya kana karantawa daya'un lil hadir to kana tozarta rayuwar da kake ciki a yau wa tamziqul lil juhdi sannan kuma kana kikke ta kokarin ka ne ba za ka iya yin komai ba wa nasful lis sa'ati rahina sannan kuma kana bata kai kana watsatsaka rayu lokacin da kake ciki ne a yanzu shine as-sa'ar rahina eh yanzu lokacin da kake ciki ذكر الله الأمم Allah ya bamu labarin al'ummatan da suka gabata wa ma fa'alat da kuma ababan da suka aikata sun makala da ƙarshe sai ce mai tilka ummatun qad khalat Allah ce waɗannan al'ummatai ne da sun riga sun shuɗe sai ce laha ma kasabat abinda suka yi su suka aikata ma kansu illa da za a ba su za a ba su lada wa lakum ma kasabtu ku kuma za a ku kuma abin da kuke yi shi za a ba ku ladansa wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku game da abin da suka aikata ba to dan me zaka zo kana damuwa kanka akan abin da ya riga ya gabata sa ma kanka bakin ciki ne kuma baka isa ka gyara ba in tahal amru wa qudiya ai al'amari ya riga ya kare kuma an riga an yanke hukunci Allah ya riga ya yanke hukunci wala ta'ila min tashrihi juffati zaman baya ba ba ba fa'ida la fa'ila ay la fa'idata babu fa'ida min tashrihi jussati zaman kace sai ka dauko gawa ita ce jussa ta abin da ya gabata a baya kace zaka yi tashrihi me tashrihi shine ka yayyanka ta ka gano me ya faru a baya eh ba postmortem test a baya postmortem test shine mutum ya mutu ba a san dalilin da yasa ya mutu ba likitoci su ce to a zo a yayi a duba shi a ga me ya faru da shi ba a yi ma abin da ya riga ya gabata haka ka kyale shi ya ci wuce shi kenan shine wala fa'ila min tashrihi jussati zamani wa i'adati ajalati tarih sannan babu fa'ida wajen dawo da wa i'adati da dawo da ajalati tarih abin nan amalanke ta tarihi ta riga ta tafi amalanki irin mota keke din mota keke ko motar jaki ita ce ajala aiko to ta riga ta cuɗe ta yi gaba to me fa'ida ka ce ka dawo da ita baya in ka dawo da ita baya ba abin da za ka samu sai bakin ciki da damuwa innal ladhi ya'udu lil madi duk mutumin da ke komawa zuwa ga abin da ya riga ya shuɗe kal ladhi yatahanu tahina kaman mutumin da ke kwaba kullu ne wa huwa mathunun aslan alhali dama kuma riga an kwaba shi i matarka ta kwaba fulawa za ta yi cincin ko za ta yi fanke ko za ta yi wani abu da ake yi da shi shikenan sai kuma ka zo kai sai ka ce a sai an sake kwaba shi kaga me za a yi sai a kwakwaba shi sai ya kwakwabe kun gane ai ta riga ta kwaba ta sa mai ruwa ta sa yis ta sa siga duk abin da ake sawa ta sa kai kuma sai ka zo sai ka ce a'a sai an sake kwaba shi kaga abin da za a yi shine kawai sai ya tsinki ya kwakwade ya damalmale ya jajjagule shi kenan ba za a yi amfani da shi ba to abin da ya riga ya gabata ya gabata kar ka sake ka ce za ka rika dawowa da shi zai bata maka kwakwalwa zai sa maka damuwa kuma ba za ka iya yin wani abin arziki a halin da kake ciki ba wa kalladhi yanshuru nasharat al-khashab haka nan daidai yake da mutumin da an riga an gyara katako an gyara shi an seta shi sai ka zo sai ka ce sai an sake yi masa ya zama sule-sule kamar plywood sai ka zo sai ka ce a sai an sake ɗauko min sha ɗin sai an sake ɗauko wannan abin da ake kankara katako da shi ka ce sai an sake kankarewa kaga me za a makatako shi dai a lalata shi abin da ake son a yi da shi ba zai yiwu ba wa ƙadiman ƙalu tun can da ana faɗi a karin magana liman ya biki alal madi ga mutumin da aka gan shi ya zauna yana ta kuka aka tambaye shi mai faru sai ce ai ya tuno da abin da ya faru a baya ne to suna faɗa masa suna ba shi amsa suna cewa la tukhrijul amwata min quburihim kakka ce zaka fito da gawawaki da kabarbaran su zai yi umma abu ya riga ya gabata shikenan wani rashi kai a baya shikenan ya shuɗe kalli yau yi fatan Allah ya gyara maka kuma gobe ciki amma wanda ya riga ya shuɗe ba zai dawo ba waƙad zukira man ya tahaddasu ala waƙad zakara man ya tahaddasu ala alsinatil baha'im wai wanda yake a wace irin mutanen nan da suke magana su ce dabbobi sun ce kaza ai muwa muna da su ko masu fassara kukan dabbobi eh kusa wani mutumi mai fassara kukan dabbobi ko sai ya ce wai kaza in ka ji dan marakin sa ya ce mu wai ya ce ne sarkin fawa ya mutu wai za a sha za a yi biki ya ce mu shi me ba sarkin fawa ya mutu za a yi biki shi ne ba zara shi to irinsu to annahum qalu lil hima suka ce ma jaki lima la tajitarru kai me yasa baka tuka ai kare jaki bai tuka ai mun san tuka ai shine abinda tinkiya da raƙumi su suka fi shahara da yin wannan sai su ci abinci kuma su dawo da shi ya tafi fa ya tafi matsarmamarsu sai su sake dawowa da shi to aka ce ma jaki kai me yasa baka yi qala akrahu kadhib yace ina kin ƙarya ba zan yi ƙarya ba ƙarya ne abinda ya riga ya wuce in sake dawowa da shi ka ƙarya ne haka jaki ya ba da amsa haga nan jaki ya zama malami kuma abin koyi ne wannan don me za ka ci abinci ya tafi matsar mamakka kuma ka sake dawowa da shi wannan sai tinkiya da raƙumi su suka fi yin haka har ma raƙumi kusan an fi siffanta shi da haka yana da abin da suke ce mushi jarra shine matsar mamatasa abincin kuma da yake mayarwan ya sake dawowa da shi shi kuma suna cin shi jirra da kasira kaga wannan kenan so da kada ka zama kullun tunaninka abin da ya riga ya shuɗe kai ta daman kanka game da shi ya riga ya shuɗe shi ce inna bala'ana mala ya ce lalle bala'inmu annana na'jizu an hadirina muna gazawa game da mu gyara yau dinmu wa nashtagilu bi madina amma kuma muna shagalta da abin da ya riga ya gabata a baya haka muke yi aiko ga yau ɗinmu mu gyara ta mu kalli me muke ciki a yau amma kawai sai mu tuno abin da ya faru a baya ya riga ya wuce shi kenan nuhmilu qusuran aljamilata muna kyala benayen mu waɗanda suke masu kyau wa nan dabul atlal albaliyata sai mu je muna neman al atlal kufai kufai albaliya waɗanda suka riga suka suka ruhushe gabe nan mu na yau da muke ciki amma sai mu rika tuno da kufai wanda ya riga ya rushe akwai hankali a ciki wala in ijtama'at al-insu wal jinnu da aljanu da mutane za su taru ala i'adati ma mada akan sai sun dawo da abin da ya riga ya shude a baya me zai faru lamastata'u da ba za su iya ba li'anna hadha huwa al-muhalu bi'aynihi domin wannan shine korarren abu tabbas in mutane da aljanu za su zo su haɗa kansu su ce abin da Allah ya riga ya yi shi a baya sai sun dawo da shi sun canza to ba za su iya innan nasa la yanzuruna ila alwara'i lallai mutane ba sa kallon baya wala yaltafituna ila alkhalfi sannan ba sa kallon dai baya li'anna ar-riha tattajihu ila al-amami in kana tafiya ya kake tafiya da baya da baya bayan ka kake kalla haka kana tafiya haka kaman irin dan tsakon nan da ake ci mishi rubas da baya dan sako dan tsako ya samu matsala mai tafiya haka din ka ga wuyan shi haka ka kana tafiya ne gaban ka kake kalla ko ba baya kake kalla ba wal ma'u yanha li'anna ar-riha tattajihu ila al-amam domin iska ai gaba take wal ma'a yanhadiru ila al-amam shi ma ruwa gaba yake yi ko baya yake yawa والقافلة تسير إلى الأمام سنن كارو كرمة فيها أي سوما يا سكي غبا سكي كوكو بايا بايا سكي فلا تخالف سنة الحياة sau da karka saba ma tsarin yadda Allah ya halicci rayuwar nan ka kalli gaba kawai a ci gaba da tafiya abin da ya riga ya gabata jiya shi ke za ka ga ɗabi'ar ko mitin ake yi mutanenmu sun fi son a rika tuno baya sai su ƙi yadda a tsaya a yi tsayan abin da za a yi yau kuma in an tuno bayan nan kawai za a ba wancan haushi a ba wancan haushi a ba wancan haushi abin da ya riga ya shuɗe ya shuɗe a kalli yau ya za mu yi yau yau ɗin mu ta kyau amma jiya ba za mu iya yin komai game da ita ba Allah ta'ala a tsarin halittar sau yau ba ta da alaƙa da gobe yau ba ta da alaƙa da jiya malamanmu suna faɗi suna cewa kowane yini ya zo maka sai ya ce maka innama ana jadid ni sabo ne ban da alaƙa da jiyarka sannan ban da alaƙa da gobanka sannan idan na tafi wani sabon yini zai zo maka ba ruwana da shi to kaga shi ita ce ka'ida kuma ka kalla da kyau ka gani shi yasa tun can da suke ce ma dare da yini aljadidan sababbi kullun su sababbi ne dare sabo ne yini ma sabo ne haɗan duraidu yake cewa innal jadidai ne idza mastaula ya ala jadidin adniyahu lil bina sababbin nan da dare da yini idan suka sirfafi wani sabon jariri to abinda za su yi kawai sai dai su kai shi zuwa ga mutuwa kaga aljadid nan jinjiri sabo ne yayi ko to yini ma sabo ne dare ma sabo ne in suka sirfafi jinjiri to sai sun tsufar da shi sai sun kai shi zuwa ga mutuwa to ka'ida ita ce ka shagalta da yau ɗinka kakka damu da abin da ya faru jiya ba za ka iya dawo da jiya ba jiya ta riga ta shuɗe shi ce asababu thalisu sababi na uku yaumaka yaumaka igra'i ne wannan yaumaka yaumaka ka kula da yau ɗinka ka kula da yau ɗinka can ya ce kakka kula da baya ko to yanzu yana maka nasiha zai hada maka cewa ka kula da yau idza asbahta fala tantazir almasaa idan ka wayi gari ka kai tsammanin karka tsaya kana jiran yamma tai rike safiyar ka yau din nan al yawma fa hasab sataish yau ne zuwa abinda Allah ya kaddara maka zaka rayu a ciki fala amsi alladhi dhahaba bi khairihi wa sharrihi ba ruwanka da jiya wacce ta tafi da alkhairinta ko sharrinta ta riga ta shuɗe walal gadu alladhi lam ya'ti ila al sannan ba ruwanka da gobe wanda bai riga ya zo ba wacce bata riga ta zo ba gobe bata zo ba amma yau ɗinka ita ce taka al-yawmul ladhi azallatka shamsu kaga yau ɗin nan wadda ranar ta ta lullube ka wa adrakaka naharuhu sannan yininta ya riske ka huwa yawmuka fa hasab ita ce ranarka ita ce taka yau din nan yau muna wace rana ba alhamis ba 17 ga watan ramadan to ita ce taka yanzu da misali Allah zai kaddara mutum ya mutu yanzu yau din nan to ba azumi akan shi Allah ba zai tambaye shi azumin yau ba Allah ba zai tambaye shi azumin yau ba domin Allah bai nuna mai ba bai ba shi ikon yayi ba saboda ka yau ɗinka ita ake son ka kula da ita yau umruka yawmun wahidun rayuwarka gabaki ɗaya yini ɗaya ce faj'al fi fi khaldika al'aisha li hadha al-yawm faj'al fi khuldika al'aisha li hadha al-yawm ka sanya dawwamarka wato rayuwa ce kaman yau yau zakai wa ka'annaka wulidta fihi kuma ka rika daukan yau ɗinka kaman yau aka haife ka kullun kai sabo ne wata mutu fihi hinaha kuma kana jin ko da yau mutuwar taka ta zo to kayi abin da zaka iya a yau din la ta ta'assar la ta la ta ta'assar hayataka baina hajisi al-madi wa hammihi wa ghammihi kakka sa rayuwarka ta ta sarfi tsakanin tunane-tunanen abin da ya riga ya gabata wa hammihi da bakin cikin abin da ya gabata wa ghammihi da damuwar da ya gabata abin da ya gabata wa baina tawaqqu'il mustaqbali da kuma tunanin da kake na me zai faru gobe wa shibhihi muhifi da kuma fatalwar gobe mai zuwa mai tsorata ka wa zahfihi mur'ib da kuma irin yadda take zuwa maka kaman wata iska rundunar yaƙi al-mur'ib mai tsorata ka haka rika tunanin me zai faru gobe lil yawmi faqat isrif tarkizaka yau kawai ka bada kanka gabaki ɗaya kai concentrating akan yau wahtimamika da kuma himmaka ka ba da ita ga yau wa ibda'ika sannan duk abin da za ka kirkiro na sabon abu a cikin rayuwarka to ka yi ma yau wa kaddika sannan duk wahalar da za ka yi ka yi ma yau wa haddika sannan iyakarka ta tsaya a yau yau ce taka amma din nan mala yana nuna ka ai magoba shiri a bai hana ka ana magoba shiri amma ka ai tsoron me zai zo gobe ai kai shiri kuma ba kai ka mallaki goban ba so da ka yi abin da za ka yi ka shirya in ta zo shi kenan ba ta zo ba kuma dama ba ta ka bace shi kenan falihada liyaumi labudda an tuqaddima salatan khashi'atan saboda yau ka yi kokari ka gabatar da sallah ta tsoron Allah ta kankantar da kai ga Allah yau dan ka kai sallah watilawatan bi tadabburin sannan kuma ka zauna yau ɗinka kai karatun alkur'ani bi tadabburin kana mai tintintini a game da ayoyin Allah watila'an bi ta'ammulin sannan kuma ka riƙa lalle ka ayoyin Allah subhanahu wata'ala kana mai kula da abin da Allah ta'ala ya ce wa zikiran bi hudurin sannan kuma ka zama kana zikiri a yau ɗinka bi hudurin zuciyarka tana halarci ba kana zikiri kuma shikenan kuma kana tunanin wani abu can daban ba wattizanan fil umuri sannan kuma ka zama kana da tsari a rayuwarka ta yau wa husnan fi khulqi sannan ɗabi'unka a yau ka gyara su wa riban bil maqsumi sannan kuma ka yadda da rabon da Allah ta'ala ya baka yau wa ihtimaman bil mazhar sannan kuma yau ɗinka ka fita kula da da zahirinka wato wato shigarka ka fito fes a ganka ko ba ko sisi a cikin aljihunka wa atina'an bil jismi sannan kuma ka kula da lafiyarka yau ka kula da lafiyarka wa naf'an lil akhirin sannan kuma lil akhirin sannan kuma ka zama ka amfanar da wasu yau duk yau ɗinka a yau ɗinka ita ce taka duk waɗannan ababen na alkhairi to ka yi ƙoƙarin gabatar da su a yau kar ka jinkirta ka ce sai gobe wanda baka samu damar yi jiya ba kar ka damu da shi ya riga ya wuce lil yawmi hadha alladhi anta fihi duk wannan abin kayi dan yau ɗin da kake ciki fataqsimu sa'atihi ka kakkasa awoyin yau awa nawa kake da su ayi ne da dare 24 to ka kakkasa su wa taj'alu min daqa'iqihi sanawati sannan ka maida kayi kokarin ayyukan da zaka yi a cikin mintuna da qa'iq mintuna na yininka su zama kaman ayyukan da zaka yi su a cikin shekara shekaru akwai wanda ranar shi ɗaya ta fi shekarar wani shi ne suke da karin magana suke cewa rubba umrin kasurat amaduhu wa tasa'at amdadu akwai mutumin da za ka same shi shekarunsa gabaki ɗaya rayuwar shi kakaf ya kaɗanci amma kuma ababen da ya na ta goma shi ba su da iyaka akwai mutumin da da za ka zo ka lissafa kwata-kwata rayuwar shi gabaki ɗaya shekara talatin ya yi a duniya amma ya yi abin da wani ɗan shekara ɗari da hamsin bai yi ba a cikin magabata akwai waɗannan da yawa siba waihi amurgun usman ibn qanbar ya rasu shekara ta 180 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirkiro ilimin nahwu kace haka shi ya kirkiro ilimin nahawu domin yanzu ba ka da shaida babba da za ta nuna maka waye ya taɓa rubuta littafin nahawu na farko in ba sibohi ba yana da littafinsa alkita mujalladai bakwai duk wanda ya zo ya rubuta wani abu a game da nahawu to nashi ya shiga ya kwaba amma ga baki ɗaya rayuwar shi har ya gama rayuwar shekarun shi 33 kakaf duk siboyi da kake jin ana faɗi shekarun shi 33 a duniya ji hidimar da ya malarabci mai akhadari wannan mai akhadari namu da muke karanta akhadari awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani ga baki da shekarun shi nawa a duniya shi bai suna cewa wannan akhadarin ya rubuta shi a ƙarshe ƙarshe rayuwarsa ko littafi ne babba ya yayi sai Allah ya karɓi ransa bai gama bai tsaya a sallah kawai duk wannan abin da ya magana akai dukkan sallah daga tsarki zuwa sallah shekaru nawa ya a duniya ba ya dade ba a duniya ƙasa da arba'in to kaga shi ne wannan so da ka yi ƙoƙari yinin ka kakkasa shi awa-awa mintuna-mintuna mintunan nan ka yi ƙoƙari fatan ka ya zama ka aiwatar da abin da ƙila da za a lissafa sai a ga a shekaru ya kamata a aiwatar amma kai ga shi ka yi shi a cikin mintota wa min sawanihi shuhura sannan sakan-sakan ɗinka ka yi ƙoƙari ka aikata ababen da za a iya aiwatar da sai a watanni ake aiwatar da su kai kuma gashi a cikin sakwanni ka aiwatar da su me yake nufi da wannan za ka iya ba wani shawara a cikin sakwanni bayan minti ɗaya ba ka ba shi wata shawara rayuwar da ita za ta gina rayuwarsa kuma ta gina wasu ka gani shawara ɗaya za ka iya ba wani wa tazra'u fihi alkhaira sannan yi kokari a yinin ka na yau ka shuka alheri tusdi fihi aljamila ka miƙa ma ka miƙa alkhairi a cikin al'umma kyakkyawan abu tastaghfiru fihi min adh-dhanbi ga misali a cikin yinin ka ka zama mai istighfari daga zunuban da ka aikata tazkuru fihi rabba ka ambaci ubangiji a cikin wannan yinin naka tatahayyu lirrahili kana mai shirye-shiryen tafiya lahira koyaushe aka ce a zo a tafi ta ishu hadal yau mafarihan wa sururan wallahi in kai haka za ka yi ninka a cikin farin ciki da annashuwa me ya tsari shi yasa ya aka tashi tun daga baccinka da ka tashi aka ce ka bude da zikir alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره وآفاني في جسدي kuma kawai sai ka fara karatun Qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati haka kai karshen sura ya ayyuhal ladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ka kaga ka buɗe yininka da ambatan Allah to ranar baka da bakin ciki ka gwada ka gani za ka tashi cikin nishaɗi da karsashi kuma Allah ya taimake ka daidai wannan lokacin sai ka je ka yi alwala to dama annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin littafai aljama'a sun ruwaito hadisi aljama'a malaman hadisi da yawa sun ruwaito hadisin ba mutum ɗaya ba ba littafi ɗaya ba annabi sama yace ya'ti shaytanu ala ra'si ahadikum fayaqidu alayhi thalatha aqadati idan mutum ya kwanta bacci to shedan na zuwa ya tsaya masa a kansa sai masa kulli uku kuma kai ka san igiyar da shedan zai daure ka ba igiya bace mai sauki igiya ce irin ta daura jirgin ruwa ya zaka ka kwanto kaga ka tambu kenan to manzala su ne ce idan Allah ya taimake ka ka farka kai ambaci Allah to ka warware kulli na farko idan kai miƙe ka tafi ka je kai alwala ka ka wanki ka kwance kulli na biyu idan ka tashi kai sallah to ka kwalla ka kwance duka waɗannan kullace kullacen guda uku da shedan ya maka manzala su ne ce sai ka waye gari a rana kana jin wani ƙarfi kana jin wani karsashi kana jin wani irin farin ciki a cikin zuciyarka amma in ba ka yi waɗancan abubuwan guda uku ba to za ka waye gari a ranar fatus bi haka iben kasulan za ka waye gari cikin baƙin ciki kuma lalaci zai dame ka ka ji ba za ka ba ka jin sha'awar yin komai kaga sirrin kenan wa amnan wa sakina sannan kuma za ka ji ka a cikin aminci za ka ji ka a cikin wata natsuwa tarda fihi bi rizqika za ka yadda da abinda Allah ya baka na arzikinka bi zaujit bi zaujatika za ka ji kawai ka yadda da matarka bi atfalik za ka ji ka yadda da 'ya'yanka bi wazifatik sannan kana mai yadda da aikin da Allah ya baka bi baitik sannan za ka yadda da gidanka bi ilmik za ka yadda da iliminka bi mustawak sannan za ka yadda da matsayin da Allah ta'ala ya aje ka fa khud ma ataituka wa kun min ash-shakiri saboda haka Allah ta'ala ce ka karbi abin da na baka wa kun min ash-shakirin ka zama mai godiya cikin masu godiya ta'ishu hadha al-yawma bila huzn zaka zaka zaka zaka zaka yi rayuwa a cikin wannan yinin naka ba tare da bakin ciki ba walan zi'ajin ba tare da razana ba wala sakhtin ba tare da hushi ba wala hikidin sannan baka da kullun kowa a cikin zuciyarka wala hasadin sannan ba zaka rika wayar gari kana kallon wani ya fika kana masa kyashi kana masa hasada inna alayka an taktuba ala lawhi qalbika mala ya ce ya waje baka rubuta a allon zuciyarka me za ka rubuta ibaratan wahidatan wata jumla ce kwara ɗaya ta ji aluha aidan alamar tabika kuma ka sa hanya ta a wajen da kake zama kai karatu ta ƙulul ibaratu ga abin da jumla take cewa yau maka yau maka duk inda ka san da kawai ga za ka kalla to ka rubuta yau ɗina yau ɗina yau yau to zai rika tuna ma yau in kula da yau ita ce tawa jiya ba tawa ba ce don ta shuɗe gobe ba tawa ba ce domin banganta ba gaibul idan akalta khubzan harran idan ka ci biredi mai ɗumi ko a ce ka ci waina mai ɗumi shahiyan kuma wadda kake so hadal yawma a wannan rana fa hal yadurruka khubzul amsil jafir radi to biredin da ka ci jiya busasshe wanda babu konanne zai cutar da kai jiya ya riga ya wuce jiya biredi ka ci jiya ta riga ta wuce ka ci biredi busasshe ko baka samu ka ci komai ba yau kuma Allah ta'ala ya baka lafiyayyen abin da ka ci mai kyau to wanda ka ci yau sai ya cutar da kai dan baka ci jiya ba eh aw khubz ghadil ghaib al muntazar ko kuma biredin da kake tsammanin ka ci gobe wanda kake tsammani ba tabbas sai ya cutar da kai alhali ka ci na yau ka ci yau sai ka gode ma Allah shi ke gobe kuma ta Allah ce jiya kuma da baka samu ba shi ke na riga ya wuce idan sharibta ma'an azban in ka sha ruwa mai daɗi zulalan mai zaƙi hadal yau ma yau falima za ta hazanu min ma'i amsi don me za ka riƙa damuwa game da ruwan gobe almilhi wanda ya kasance na gishiri na teku al'ujaji wanda ya kasance mai ɗaci auma igadi ko kuma ruwan gobe al'asin wanda ya kasance gurbatacce alhar wanda ya zama mai zafi ka sha na yau Allah ya baka yau to me yasa zaka damu da jiya baka sha mai kyau ba gobe kuma ba zaka sha mai kyau ba ba ruwanka da wannan Allah da ya baka yau shi zai baka gobe Allah da ya baka yau shi zai baka gobe innaka law sadaqta ma'a nafsika da a ce zaka faɗa ma kanka gaskiya bi iradatin fulaziyya da nufi wanda yake mai ƙarfi in an ce fulaz shine shine ƙarfe mai ƙarfi sarima wanda ya kasance mai ƙarfin tsiya arima wanda ya kasance ba iya mai da shi baya la akhda'atka li nazariyati to da ranka ya kai ka ya dukusar da kai gaban wata ƙa'ida da take cewa lan aisha illa hazal yau ba zan yi rayuwa ba sai don yau ɗina gobe ta Allah ce jiya kuma ta riga ta shuɗe hina ha to a wannan lokacin ne ta stagillu kulla lahazatin fi hazal yau za ka kana cin gajiya duk damar da ka samu a yau fi bina ikiyanika a wajen gina rayuwarka wa tanmiyati mawahibika da kuma haɓaka damar da Allah ta'ala ya baka ta kyautar kwakwalwa wa taskiyati amalika da kuma kyautata aikinka fataqulu sai ka ce lil yawmi faqat uhaddibu al alfazi yau din nan to fa zan zan zan tsaftace lafazan da zan yi amfani da su fala antiqu hujran wala fuhsha ba zan faɗi abin da ya kasance hujran batsa ba wala fuhshin ba zan yi maganganun banza ba au sabban yau ba zan zagi kowa ba au gibatan yau ba zan yi gulma da kowa ba lil yawmi faqat sawfa urattibu baiti wa maktabati ce yau din nan zan tsara gidana kuma in tsara ɗakin karatuna falarci baka wala falarci baka wala ba'tharti ba zan zama na bar kaya na sun kasance a wawwatsa ba shine irtibaki wala ba'thara sannan kuma ba zan bar kaya na a wawwatsa ba wa inna ma nizamun wa ritabatu sai dai zan kasance mai tsari yau kuma zan kasance mai jera abubuwa yadda ya kamata a jera su shine ritaba lil yawmi faqat sawfa aishu yau kawai zan yi marayuwa fa'atani bi nazafati jismi sai in kula da tsaftar jikina wa tahsini mazhari kuma zan kyautata fitowa ta ba za a ganni ba a ganni ne shigan mahaukata wal ihtimami bi hindami sannan kuma zan kula da tufafi na da kuma tsayuwata al hindam shine ka kyautata tufafinka da kuma kyautata yadda kake tafiya wal ittizani fi mishyati sannan zan zama ina da tsari a tafiyata wa kalami da maganata wa harakati da kuma motsina gabaki da kaga yau da ake magana yau ce taka lil yawmi faqat sa'ishu dan yau zan yi rayuwa fa ajtahidu fi ta'ati rabbi in yi kokari wajen yi ma ubangiji na da'a wa ta'diyati salati ala akmali wajhi sannan in yi sallata a fuskar da tafi cancanta a cika sallah wa tazawwud bin nawafili sannan kuma in ƙara nafilfili wa ta'ahudi mushafi sannan kuma yau din nan insha Allah zan rike alqur'ani na in ta karanta shi wan nazri fi kutubi sannan kuma yan littafan da nake da su yau zan matsa ma kaina malai yana ta magana kan karatu domin da karatu ake rayuwa da karatu ake rayuwa bari in buga muku misali bature bature cikin abin da Allah ya mu bature yake cin nasara a duniya akwai karatu a duniya bature yana cin waɗanda Allah ya ba su dama ta su yi karatu a irin su faransa irin su germany irin su ingila ana lissafi mutanen ordinary mutum ɗan kasuwa mai shago ɗan kasuwa kaga shine mashiguli to shine wanda a rana alal aƙalli ya karanta shafi hamsin ɗan kasuwa wanda yake cikin hada-hada kuma da aka ce shafi fa ba shafin littafin wanda yake bi ba shi ba eh littafi zai ɗauka mai fa'ida sai ya karanta shafi hamsin a ingila da faransa da jamani a rana mutum wanda ya zama ba ɗalibin ilimi ba ne ɗan kasuwa ne mai hada-hada a rana alalakalli ya karanta maka shafi hamsin shi ko ɗalibin ilimi a irin waɗannan ƙasashen ana wannan wata hukuma ce da ake da ita mai bin ƙididdiga karatu akwai abin da suke ce mashi reading culture ko mun san reading culture education a tarbiyya shine Allah ta'ala ya baka san karatu ka zama mai san yi karatu ka taɓa ganin bature ba jarida alal aƙalli jarida za ka gan shi da ita ko ka gan shi da wani novel ko ka gan shi da wani littafin tarihi mota shi da littafi ofis ɗinsa da littafi gidan shi da littafi in gidan gona yake da littafi duk inda zai tafi da littafi in ban manta ba abin nan a sheikh abin nan shurain sa'udu shurain ɗaya daga cikin limaman harami yana ba da labari suratul an'am ya haddace ta ne a traffic traffic light suratul an'am da an zo kawai an tsaya kawai shi kenan ana tsayawa kafin a ba su dama fitila ta ce su ne ta koma musu girin tana wannan red din to kawai shi kenan sai ya ɗauko musafinsa kawai sai ya fara karatu a traffic light ya haddace suratul an'am da muraja'atta in baka haddace baka tambayi alarammomi za su baka labari wace ce suratul an'am da dadin hadda ko ba dadi kaga shine wannan to to to shi yasa malai yake ta magana kan karatu karatu har ma sai ya ce maka wai library wannan an ce library ba a nufin library sai ka je ka a ko dan teburi ka samu haka littafan ka guda goma san me maktaba eh ka kira shi a matsayin maktaba library ne ko littafin ka kwara biyar ne maktaba ce kaga shine wannan to shine yace maka wan nazri fi kutubi da kuma kallon littafaina wa hibzi fa'idatin yawa wancan karshen hukumar da take bin kididdiga san karatu mu ko irin kasashen mu ana lissafi ne akan mutanen mu nisbar karatun su shine a shekara akan samu dan Afirka irin kasashen mu a shekara guda wancan fa'ayi ne ɗan kasuwa mai hada-hada yana karanta shafi hamsin to mu kuma ana lissafi ne a shekara to ba a samun masu karanta shafi hamsin kuma za ka yi da haka ba ƙarya suka yi ba Allah za ka yi da haka ai tuntuni suna faɗi suna cewa ɗan afirka idan kana son ka ɓoye mushi abu ka sa shi a cikin rubutu in kana son ka ɓoye mushi abu kada ya taɓa ganowa to sashi a cikin littafi a karanta yanzu da waɗannan abubuwan suka zo na wayoyi ka tura karatu rubutu kai ka gani sannan ka tura audio ka gani sannan ka tura bidiyo ka gani daga baya sai ka bibiyi mutanen da suka hau suka duba karatunka na rubutu da waɗanda suka saurari abin da ka sa na kunne da wanda kuma suka kalli abin da ake kalla da ido sai ka ba da amsa suwa za su fi yawa ‘yan kallo ‘yan kallo sun fi yawa hatta ji mutane yanzu wahala yake ba su amma in kallo ne wallahi sai ka ga wani ya turo wani hoto megabyte megabyte ɗari ko ɗari da hamsin amma laka wani za ka ga ya fara kawai haka ya fara sauke shi sai ya kalle shi duka din nauyinsa a kwashe data amma ɗan karatu wanda kebi ne ‘yan kebi kebi haka ne kilobyte ne haka ya ɗan karanta shafi uku shafi kan sai dai ka yana ta delete kuma abin da ya shafe shi mai kime amfani kuma yana ta delete kaga shi ne wannan wa hibzi fa'ida sannan kuma da haddace fa'ida da kaji wata fa'ida ta ilimi kai kokari ka haddace ta wa mutala'ati kitabin nafi'in da kuma karanta wani littafi wanda yake mai amfani ka zama ka tsara ma kanka wannan ayinanka lil yawmi faqat sa'ishu ka ce ma kanka yau zan yi rayuwa fa'agrisu fi kalbin fadilata sai in dasa kyakkyawar ɗabi'a a cikin zuciyata wa ajitatsu minhu shajarata sharri kuma in finciko bishiyar sharri daga zuciyata bi husuni hasha'ikati da rassan wannan bishiyar ta sharri a sha'ika wadda ta kasance mai yawan ganyayyaki wacce ta zama ta yi dabaibaye min zuciyata min kibiri zan cire ma kaina girman kai yau wa ujubin zan cire ma kaina jiji da kai wa riya'in zan cire ma kaina yi ba dan Allah ba wa hasabi zan cire ma kaina hasada wa hiqdin zan cire ma kaina kyashi wa ghillin zan cire ma kaina wani kulli a zuciya wa su'i dhannin sannan kuma zan cire ma kaina yi ma ƴan uwa na mummunan zato ka ce za ka yi haka yau yau ɗinka hagadi yana nuna mana cewa cin abin da ke sa ka kai rayuwa mai daɗi shine ranar ka ka tsara ta ita ce taka ka kula da ita kuma kowane bangare na rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta lahira to kai wasa da shi a yininka lil yawmi faqat sawfa aishu fa anfa'u akhari ka ce ma kanka yau zan rayu kuma insha Allah zan taimaki wasu zan amfanar da wasu a yau din nan me nayi ma wani wanda na sa shi farin ciki waye yake cikin damuwa na fitan da shi daga cikin damuwarsa waye na biya masa wata bukata waye ya waye gari cikin bakin ciki ni ne sanadiyar shiga farin cikinsa ka sa ma kanka wannan wa usdil jamila ila alghayr sannan kuma in is in isar da alkhairi kyakkyawa zuwa ga wani na a'udu maridan cikin abin da zan yi in je in gaida mara lafiya ka san gaida mara lafiya na da tasiri a cikin zuciyar mara lafiya haka kakan gane wasu ba su zo gaishe ka ba musamman waɗanda ka san su shi yanzu wani har yanzu bai zo ya gaishe ni ba kana ganewa ba ka da lafiya ushayi ujinazatan sannan in je in raka wata gawa kaga alkhairi adullu hayrana wani wanda ya rikice ya rude in shiryar da shi in nuna masa ga abin da ya kamata in an ce hayran ko a titi ya zo bai gane inda zai bu ba ko kuma hayran ka fahimci cewa yana rayuwa ba akan tsari ba ka kira shi ka ce wane abin da kake yi kaza ya kamata kai kaza ya kamata kai shi zai taimake ka a rayuwarka amma wannan abin da kake yi ba zai taimake ka a rayuwa ba ka buga masa misalai na rayuwa in zai fahimci na susa ka ja mishi na susa ka ba shi tarihi ka ba shi misalai na wasu waɗanda suka aikata irin abin da ya aikata ba su ci nasara ba ka ba shi misalan na wasu mutanen da suka aikata abin da kake sanya suka ci nasara shi ke kaga hairani yanzu kuma a tsara hayara na ai a ruɗe za ka ga mutane suke rayuwa kai kana kallon wani kasan ba zai ɓille ba kaga ana da bukata haka wallahi kasashen turawa bai kamata muna buga misali da su ba amma abin takaici ne duk unguwa za ka je ka tarar da suna da guardians and counselor suna da office na ba da shawarwari da nusantar da matasa me ya kamata su office kuma gwamnatocinsu suka kafa to yanzu mu da girman makaranta za ka je ka tarar da babbar secondary school amma babu guardians and counselor a jami'o'i akwai guardians and counselor amma kana iya zuwa ka tarar da duk ma'aikatan ma ba sa fitowa office din ko an kulle office din ba a jami'a sannan a ka'ida a Najeriya ma tamu in ka shiga jami'a ana baka ana baka ana baka guardians ana baka ana baka wanda zai baka rika baka shawara a cikin malamai to amma har ka gama ba za ka gan shi ba in kai wasa amma ka je ofisin sai daka maka tsawa wata rana kuma shi ne aka ce mai baka shawarwari ba a rayuwa ba shawara duk rayuwar da ba za a ce maka kaza ba kaza kaza ba a cin nasara mafi yawanci wanda kaga sun ci nasara a rayuwa to wanda ake ba su shawarwari ne masu kyau sannan kai ma kar ka sake ka kai wani matakin da za ka ji kai baka shawara da kowa ka yi da kwakwalwarka sayyidina ali radiyallahu anhu ana rutuwa da gare shi yana cewa mutane kala uku akwai rajul akwai nisfu rajul akwai la shay'a akwai mutum cikakke akwai rabin mutum akwai banza cikakken mutum shine wanda Allah ya bashi kaifin kwakwalwa kuma yana shawara da mutane rabin mutum wanda Allah ya bashi kwakwalwa mai kaifi amma bai shawara da mutane ko kuma a'a an bashi yana shawara da mutane amma bai da kaifin kwakwalwa shi ko banza wanda gara jaki da shi shine wanda baya shawara sannan ba kwakwalwa kitabu ne kawai gashi nan a kulle yake yadda ka san buhu kaga wannan me amfani shi to mutum yana bukata a bashi shawara ai shi yasa wancan hadisin na manzo Allah sama da yake cewa haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun da yace wa idastansahaka fansah lahu ko fansahahu duka idan ya kai da aka ce istansa haka ba ana nufin wasu ya zo ya ce na yi min nasiha ba a'a istansa haka istansa haka ya nemi ka masa nasiha wato ya shiga halin da ya kamata ka masa nasiha ko ya ce kamai ko bai ce ka maka yanzu da biya mutane mutum nawa ne zai zo ya ce da Allah na kaman nasiha yaushe gaban da ka ji wannan tsakaninka da Allah wani kawai zai ce malam wani ko kuma wani da Allah kamun nasiha sai dai nasiha ta kasuwa ko ita ma a kaso ba a cika faɗi ba yanzu sai ka ji wajajen irin zamfara da sakkwato kai man nasiha ko nasiha wai arha kenan to kaji to shine ake nufi da wa'idhas sansahaka fansahlah in ka ga ya shiga halin da ya kamata ka masa nasiha to ka masa to ka ce haka to shine shine shine yake nufi da adullu hayrana ut'imu ja'i'an in ciyar da wani mayunwaci a yini na wannan ja'i din zai iya wa dan adam zai iya wa dabba ko kare ne ka ga yana jin yunwa ka bashi abinci manzo da sun yace fi kulli kabidin ratbatin sadaqatu duk hanta danya da take bukatar a sa mata abinci wallahi in ka bata abinci Allah zai baka lada Allah zai baka lada ufarriju an makrubin wanda ya shiga damuwa in yaye masa damuwarsa aqifu ma'a mazlumin wanda aka zalunta ina da halin da zan iya tsare masa haƙƙinsa a kwato mishi haƙƙin shi in yi haka a yau dina ashfa'u li da'ifi sannan wani mai rauni in zama nayi naje nayi belinsa shine ashfa'u ai yana da rauni an tauye masa haƙƙinsa in je in yi belinsa wasi mankuban wanda yake cikin bakin ciki da damuwa in je in tsaya tare da shi har sai na ga yayaye na yaye mushi damuwarsa ukrimu aliman zan girmama wani malami yau kaga duk alkhairai arhamu saghiran yau zan tausaya ma wani dan karamin yaro ujillu kabiran zan girmama wani babba don Allah ji ɗabi'u duk ya dunkule maka kyawawan halaye waɗanda in ka zama kana da su to za ka zauna lafiya a cikin bayan wannan cewa ka kula da yininka ashe daga cikin sirrin rayuwa mai daɗi akwai ka zama mai kyawawan halaye ka zama mai kyawawan halaye lil yawmi faqat sa'ishu ka ce ma kanka yau kawai zan rayu fa ya madin fa ya madin zahaba ya lokacin da ya riga ya shuɗe wanta ha kuma ya ƙare ugurub ka shamsik kai ma ka faɗi kamar yadda ranar ka ta faɗi jiya ba zan damu da kai ba falan abkiya alaika ba zan yi kuka dan kai ba walan tarani a kifu ba za ka ganni na tsaya ba li a tadhakkar lahzatan wayin tsaya ina ta tuna ka ka riga ka shuɗe zan tsaya ina ta tunanin ka li annaka taraktana kai ba ka ban mu jiya kai jiya ke kika ban mu wa hajartana kuma ka kaurace mana wa tahalta anna ka tafi ka ban mu walan ta'uda ilaina abadal abidin kuma na tabbatar da ba za ka dawo ba har abada to dan me zan damu da kai duk wanda ya gaba ya gaba ni ma ba ruwana da shi jiya ta tafi to tunda ta tafi ba ta ban kwana da ni ba to ni ma ba ruwana da ita haka ya kamata ka ce wa ya mustaqbalu ya gobe an tafi alamil ghaibi kai kuma kana can fake a wajen Allah falan a ta'amala ma'al ahla ni ba na tuntuntuni a game da abin da zai zama mafarki ba na mafarke-mafarki zauna kawai abin da yake na mafarki ta damun kaina a kansa walan abi a nafsi ma'al auham sannan ba zan sai da kaina a abin da ya shafi rudu ba walan a ta'ajjala mila da mafudin sannan kuma ba zan yi gaggawar haihuwar abin da ba shi ba baka zo ba to don me zan damu kaina da kai li'anna gadan la shay'a domin gobe ai ba komai bace li'annahu lam yukhlaq domin ba a halice shi a gare ka ba wali annahu lam yakun madhkura kuma bai zama abun ambato ba to dan me zaka damu kanka ka bari ya zo din in goban ya zo shikenan yaumaka yaumaka ayyuhal insanu mala yace ka kula da yau danka ka kula da yau danka ya kai mutum hmm awwa kalimati wannan ita ce kalmar da tafi ban sha'awa tafi ban ƙayi fi ƙamusi sa'ada a cikin dishinari na rayuwa mai daɗi yau maka yau maka ka kula da yau ɗinka ka kula da yau ɗinka in ka zama mai kula da yau ɗinka to za ka zama cikin daɗi liman arada alhayata amma fa ga wanda yake sanya rayuwa fi abhasuwariha a yanayin rayuwa wanda ya fi ban sha'awa wa ajmali hulaliha kuma a rayuwar da tafi kyawun tufafi in kana so kai irin wannan rayuwar to kula da yau ɗinka gobe ba taka bace jiya kuma ta riga ta shuɗe ita ma ta zama ba taka ba amma yau ɗinka shine naka ka kula da yau ɗinka ka tsaya ka yi abin da ya kamata ka yi a yau ɗinka in Allah ya kawo maka gobe to goben ma ta zama yau kenan in Allah ya kawo maka jibi jibin ma ta zama yau in Allah ya kawo maka gata haka haka citta haka haka haka ko shekara nawa za ka yi ka zama kana kula da yau ɗanka rayuwar da tafi ban sha'awa a cikin rayuwar dabbobi ita ce rayuwar tsuntsaye tsuntsu a cikin halittun Allah ba mai kula da yinin yau ɗinsa kamar sa yanzu ka tafi ya fita baya baccin bayan asuba wallahi tsuntsu baya yi wa qad aqtadi wa at-tayru fi wuknatiha bi munjaridin qaid al-awabil haykal haka yi mun kais yace ce da sassafe nake fitowa in zan yi abuna shike sannan duk abin da ya samu yau baya tunanin me zai zo gobe tabdu khimasan wa taruhu bitana zai waye gari da safe bayi da komai tsuntsaye haka suke amma safi yamma kuma da koto zai kwanta kuma ya tabbatar da Allah zai bashi gobe gobe na yi zai tashi ya fita hadisin yana nuna ka zama mai himma kullun ɗinka ka fita ne ba amma kakka ji a ranka cewa kai kake ba kanka ka yadda cewa Allah ne mai badawa shi ce kuma kakka damu da gobe Allah ke gobe kakka damu da jiya ban samu ba yau ma ka fita in kana da wannan tsarin zaka kwanta hankalinka kwanci ba ka da wata damuwa kuma ka tarbiyyar iyalanka akan haka yau an sha siga an ji daɗi an sha siga an sha abubuwa an yi komai to ko gobe za mu samu wannan a Allah ne mai badawa a yi addu'a Allah kai mu goba shi ce kaga wannan shi ne tsari in kai haka zuciyarka za ta kwanta lafiya lau sai ka zo kawai shi kenan sai ka zo ka kwanta din da ka samu ma sai ka yi baccinka amma ƙin kula da yau maka yau maka shi ya haifar mana duk waɗannan abubuwan da ake ciki a yau mutum ya saci miliyoyi amma bai da kwanciyar hankali miliyoyi biliyoyi ma yanzu yanzu wanda zai je sace kudi ya je sa su a sokawe don Allah yana da hankali lilyaumi yayi idan yau dinsa ne yema wannan yau dinsa yema wannan da baki ɗaya nawa zai kashe a rayuwarsa a yau kaga shi ne wannan da sauran lokaci ne to mun samu sabubba uku sababi na farko idan ba manta ba fakir wa shukur sababi na farko ce ka zama mai tuna ni'imomin da Allah ya maka duk halin da kake ci akwai ni'imar da Allah ya maka in kana in kana da kafa daya ka kalli mai wanda bai da kafa yi to kai kuma kafafuwa biyu kake da su to ka kalli mai kafa daya sannan nabi ya ce ma mazafat ka sa ma kanka cewa duk abin da ya riga ya wuce ya wuce shi ke sannan na uku yau maka yau maka ka kula da yininka ka kula da yau ɗinka ita ce taka jiya ba taka bace gobe ma ba taka bace jiya dai ta riga an kwace ma gobe kuma baka sani ba za ta zo ko ba za ta zo ba a hannun Allah take to amma yau da Allah ya baka ka tsaya ka kula da ita ba karamar baiwa bace in kai haka kai tsara yau ɗinka to sai ka sai ka zauna zuciyarka baka da damuwa Allah shi taimake mu Allah ya ba mu sa'a Allah madaukakin saki ya ba mu rayuwa mai daɗi a duniya kuma ya ba mu rayuwa mai daɗi a lahira Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wajen inganta abin da ya lalace daga cikin rayuwar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu ya ba mu kwanciyar hankali ya kawo mana da tashin hankali da damuwa da talauci Allah subhanahu wata'ala ya sauka mana da alkhairansa da albarkatansa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته